بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan turmi na biyu na wannan darasi a cikin littafin aljami li akhlaqir rawi wa adabi sami wallafar al-khatib al-baghdadi zai zama darasi na hudu kenan insha Allah a wannan safiya ta ranar Lahadi 3 ga watan Rabiul akhir hijira na da shekara 1446 daidai da shida ga watan Oktoba 2024 muna bibiyar wannan malami inda yake mana wato nasiha da ainihin jan kunne akan yin karatu don Allah da neman ilimi don neman yarda Allah da guje ma neman duniya da ilimin addini. To an yi tambihi akan cewa a darasi da ya gabata na wancan wata akwai wani tsallake da ya faru za mu kuma mu karanta gabar insha Allah. ita ce ƙarƙashin hadithi mai lamba ta biyar a muƙaddimar Malam Khatibul Bagadadi inda ya ce, Walwajibu an ya kuna tsalabatul hadithi akmalan nasi adaban wa a shaddal halki tawadu'an wa a azamahun nazahatan wa tadayyunan wa a kallahun tsaishan wa gadaban lidawa mai ƙar'i asma'ihin bil akhbaril mustashmila على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضيين فليحذروا فليأخذوا بأجملها وأحسنها ويصدفوا عن أرذلها وأدونها يتي الواجب على alwajibu an yakuna talabatul hadisi akmalan nasi adaba wajibi ne akan ɗaliban ilimi su zama sun fi kowa cikar ladabi da biyayya wa ashaddan nasi wa ashaddal khalqi tawadu'a wajibi ne ga ɗalibai su zama sun fi kowa tsananin tawalu wa a'zamahum nazahatan su zama sun fi kowa taka tsantsan wa tadayyunan da kula da addini wa aqallahum taishan wa ghadaban su zama sun fi kowa ƙarancin shiririta da ƙarancin fushi da dawame ƙar'i asma'ihim bil akhbari al-mushtamila ala mahasini akhlaqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda kullun a kwana a tashi ba dare ba rana kullun babu abin da kunnan su yake ji kamar jin bayani game da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke ɗauke da shama'il ɗinsa suke ɗauke da mahasin na akhlaq ɗinsa wa adabi da ladubbansa kullun ana sauraron irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake al'amuransa yake hakuri yake da kawaici yake da cikar ibada yake da kunya yake da gintse fushi to babu wanda ya kamata ya koyi da wannan kamar wanda kullun abin da yake saurare ke wa adabi kullun ana sauraron ladabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai koyi da shi wasiratus salafi kuma kullun ana karanta ana sauraron tarihin magabata al'akhyar zaɓaɓɓu min ahli baiti daga cikin ahli baiti su aliyu su fatima su aisha da sauransu wa ashabi da sabansa su abubakar su umar su abu huraira da sauransu wa tsara'ikil muhaddifina kuma kullum ana sauran bayani game da tafarkin malaman hadisi tun daga cikin tabi'ai da na bayansu haka nan wa ma'athiril madiyina da turaf na malaman da suka gabata kullum waɗannan labarai ana jinsu to wajibi ne a yi riko da falyakhudhu bi ajmaliha sai a yi riko da mafi kyau na waɗannan bayanai wa ahsaniha mafi nagarta wa yasdifu an arzaliha idan aka zo labarin wani malami aka ga yayi wani abu da bai kyauta ba to ba za a ce bari a bi shi akai ba yanzu kamar Ahmad da aka faɗa mai rankwashin mutane mai cinna musu kare a kofar gidan shi kaga ba za a yi koyi da wannan ba a ce ai wani magabaci ne yayi haka sai ai shi ma tafarkin salaf ne a'a ba tafarkin salaf bane Allah ya gafarta mai wa adwaniha da kuma abin da yake wato makaskancin tafarki sai a guje masa to wannan shine aka tsallake a to wallahi almusta'an sai mu kuma can inda muke da ina ne ma lamba 26 ko yau bayan gabar da muka ji wal yaj'al hifdhahu lil hadisi hifdha ri'ayati mun fara karanta kamar yadda ya saba in ya kawo magana sai ya daure ta da athar ko dai marfu'a ko wanda suke mawqufa ko makamantansu yace akhbarana abu talib ibn yahya ibn ali ibn at-tayyib ad-daskari lafzan bi hulwan قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الدامغاني بها أي أخلوان إن كان دامغان إن كان قال سمعت والدي بابنسا يقول سمعت الحسن بن سفيان يقول سمعت حبان بن موسى السلمي يقول سمعت عبد الله بن المبارك المروزي مال عبد الله بن المبارك ɗaya daga cikin shiyukhul islam babban malami ne cikin attajiran malamai masu arziki da kyauta da zurfin ilimi da tafiye-tafiye yana cewa man talabal hadisa wa kataba li yuktaba anhu fala yajidu ra'ihatal janna yace wanda ya koyi ilimi wai shi ya koya ne shi ma dan wata rana a koya a wurin sa ce to wannan ba zai ji kansha aljanna ba la hawla wala quwwata illa billah jama'a abun yana da hadari kwarai da gaske ba mu kuma daukan shi kamar ma shine asali wato yin karatu dan malanta ba ba irin da ake zuwa a yi B.Ed ba ne, kaga da kaje yin B.Ed dama kaje koyon malanta ne, kuma kaje nema abinci ne, amma shi karatun addini ba haka ba ne, ya zama kana yi ne don ka san addini ka aiki da shi. Kullum mu saka wannan a cikin lissafin mu cewa muna so ne mu koyi addini mu yi aiki da shi don mu tsira a ranar lahira. Idan Allah ya so wasu su tsira ta ƙarƙashin ka, sai ya jarabce ka da zama malami ko mai karantawa ko mai wa'azi ko mai huɗuba ko mai nasiha. to sai kai taka tsantsan kai zama wannan shine manufarka qala haddathana abu muhammad qala haddathana muhammad ibn abi nasr an-narsi qala akhbarana ali ibn umara al-khuttari qala akhbarana abu bakr abu bakr muhammad ibn harun ibn ubayd ibn al-mujdir ibn mujdir al-bay akhbarana muhammad ibn sulaiman ibn habib ibn al-asadi luwai qala haddathana abu muhammad al-tarabulsi al-atrabulsi an abi ma'marin abu ma'amar shi ne shabib ibn shaiba kenan anil hasan ɗalibi ne a makarantar hasan albasari wannan riwaya ce mursala hasan yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace himmatul ulama irriaya abinda yake damun malamai abinda suke bawa muhimmanci malamai na Allah shine arriaya kula da dokokin Allah muraqabatullahi shine arriaya wa himmatus sufaha irriwaya su kuma wawaye abin da yake damunsu shine tara karatun kawai tara riwaya da ijaza da certificates da laqabba wannan shine yake damun wawaye na'am wa alaikum salam eh na'am ai ba wani magana tawili khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu bai ce li yu'allimahu ba hadha lan yakun qasduhu aslan abinda ake sanda kake koyan kar ka sa kasadinka dan zan koyar ku gane wato wani dan layi ne kankani kaman cobweb wannan kwata kwata ba layin sai ba khairukum man ta'allama alqur'an mafi alkhairun ku wanda ya koyi alqur'ani wa allamahu bayan ya koya kuma ya ci gaba da koyar da shi ai ba ce sanda yake koyan manufarsa ya zama malamin qur'ani ba wato sanda kake koyan karatun alqur'ani da manufarka kana bautawa Allah da koyan qur'ani bayan ka koya kuma sai Allah madaukakin sarki kuma ya kaddara a cikin abin da zai aiki da kai akwai koyarwa to wannan cikin makaranta qur'ani yafi sauran alheri amma kai ya zama kai sanda kake koyan kai manufarka kana so ne ka zama malami to wannan ba ita ce manufa ba ina ta ƙara mai tuwan ne saboda na san ya yaɗa a cikin mutane kuma ba a ganin shi a matsayin kuskure ni kuma na san ban san iya mutanen da na gaya musu wannan abun cewa ku gyara ba har su ga cewa kamar ni ne ma nake kan tafarki makarkaci su ne suke kan madaidaici ba ba ba ba, ba liyu allimahu ba ta'allamahu بعد أن تعلمه والآن يعلمه لكن لا يكون أصل قصده في البداية cewa zai karanta da Qur'ani su ko yanzu ɗalibai ranar farko tun kafin mutum ya fara koyon karatun ka san wani sai mutum ya ce albarkatu na ina son koyi ilimi na zo a bani shawara ba wani magana shawara a neman ilimi tafi kawai ka nema to daga sai ce saboda ina so ni ma da na abin nan in fara da'awa kamar kawai da'awa ita ce gada ya aikin karatu ba tunanin shi ina so na koya don na gyara sallata na gyara tauhidi na na gyara halaye na na gyara mu'amalata da makwabta da 'yan kasuwa da iyaye na na gyara sana'ata na dinga yin abu yadda ya dace a cikin kasuwanci na yadda ya dace da shari'a kaga wannan da aiki da ilimi ya zama abin da kake yi na rayuwarka da addininka da mu'amalarka da zamantakewarka duka ilimi ne yake gaidin ɗinka shari'a ce take gaidin ɗinka shine ri'aya kenan kana kiyaye wato dokokin Allah cikin abin da kake amma duk mutum ya tsallake wannan kawai dinga tunanin cewa saboda ya tara mutane ya karanta da su gaskiya wannan ba manufa ba ce mai kyau kuma ita take jawo duk wani rigingimin da ake tunda zai ga cewa in in bai samu zama a kujerar ba wani ya zauna a kan kujerar to wancan ya tare mai amma ka gan zaka yi aiki da ilimi ai wani ba zai tare maka ba ba wanda zai tare maka yin kai yin aikin da kake da ilimi ba wanda zai hana ka ko ya zama maka matsala dan zaka tashi da daddare ka yi tilawa Qur'ani da hadisi amma zai zama maka matsala in ya zama liman kai baka zama ba domin liman da ɗaya yake bukata a lokaci guda amma zai zama kowa na gidan shi yana katun Qur'ani cikin dare yana sallar yana istighfari ba ruwan kowa da kowa kuma Allah yana ganin nan kowa yana karba kuma kaga anan ba sai kun yi gogoriyo ba tunda babu competition kowa nashi yake a ina ne ma na waliya waliya alam anna Allah ta'ala ko sa'iluhu an ilmihi fi matsalaba wa mujazihi ala ilmihi ala amalihi bihi ko mutum ya san cewa Allah zai tambaye shi game da iliminsa fi matsalaba don me ya nemi ilimin sannan wa mujazihi kuma Allah zai masa sakamako ala amalihi bihi akan aikin da ya da ilimin daga cikin tafin da za a yi ranar alkiyama akwai waɗannan kamar yadda mala ya ce kama akhbarana abul hasani ali ibn yahya ibn ja'far al-imam bi asbahan akhbarana sulaiman ibn ahmad ibn ayyub at-tabarani قال أخبرنا الفضل بن محمد الجندي قال حدثنا صامت ابن معاذ أخبرنا عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي وراد أخبرنا سفيان الثوري عن صفوان ابن سليم عن عدي بن عدي عن السنابه عن معاذ بن جبل قال سيدنا معاذ رضي الله عنه يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال babu mutumin da za a bashi ya daga kafa daga inda aka tsere shi ranar alkiyama a ce ya tafi aljanna ko wuta har sai an yi mishi tambaya game da ainihin wato abubuwa dinnan a wannan isnadin mun ji wani babban malami ko Suleiman ibn Ahmad ibn Ayyub shine al-Imam tabarani da ka sani eh al-Imam tabarani shine shine wannan aka aka ambata Allah ya gafarta masa ah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mutumin da zai tsallaka daga inda yake ranar alkiyama sai an mashi tambayoyi akan abubuwa guda hudu an umrihi fi ma afna za ta tambaye shi game da shekarun rayuwarsa yayin ya cinye shekarun wa shababihi fi ma abla kuma a cikin shekarun rayuwarsa za a ƙara tambaya ta musamman kuma akan shekarun ƙuruciya daga lokacin tasowa balaga zuwa kaiwa lokacin kuhula kama a ce kamar daga shekara sha biyar misali zuwa arba'in sune shekarun samartaka to za a yi tambaya kuma ta musamman fima ablahu akan me ka cinye waɗannan shekarun ƙarfin ganiyar rayuwar wa an malihi da dukiyar da ka samu min aina tasaba tambaya akan dukiya ita kuma tana da falle biyu min aina tasaba a ina ka samu dukiyar halas ko kuwa ba halas ba ko shubha ko ba shubha ba wa fi ma amfaka kuma ta ina ka ce da dukiyar me kai da dukiyarka sai mu kowa wannan tambayar ko naira hamsin ce ka sama sai an maka tambayar ko miliyan hamsin ko biliyan hamsin ko mun yawan su ko mun karancin su wa an ilmihi ma za amila bi da kuma iliminka ilimin da ka koya na addinin musulunci wani aiki kai da shi wani hadisi ne sahihi yana cikin jami'ul tirmidhi da littafin baihaqi as-sunan kabir na baihaqi kuma hadisi ne wanda yake wato mai ban tsoro kwarai da gaske cewa za a tambaye ka kai malami game da iliminka ne kai da ilimin naka kaga ba za a tambaye ka a ce wace irin karantawa kai ba a aiki da kai da shi sannan za a tambayi mutum game da arzikinsa za a tambayi mutum game da rayuwarsa gaba daya za a tambayi mutum game da ainihin wato ƙuruciyarsa a keɓance waɗannan tambayoyi kowa sai an yi musu Allah Allah ka sa mu tsira wa akhbarana al-qadi abu al-ala muhammad ibn ali ibn yaqub al-wasiti akhbarana abdullah ibn muhammad ibn usman al-muzani حدثنا عبدان يعني الأهوازي قال حدثنا زيد بن الحريش قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام ابن حوشب عن أبي صادق ورنا متانا ديك غدا uku da aka ambata masu matsaloli ne Abdullah ibn Khirash ibn Haushab Imam Bukhari ya ce munkarul hadis Ibn Ali yana cewa amatu ma yurihi ghairu mahfuz sannan Abu Sadiq ibn Hajarin ya ce saduqun ne amma hadithuhu an aliyin mursal wato daga hadisin shi da kaman nan to isnadi ne wanda yake akwai gibi wallahu a'lam shine yace qala rajulun ya rasulullah ma yamfi anni hujjatal jahl rana alkiyama wani uzuri ne zai sa a karɓi hanzari na game da cewa wato hanzari na game da jahilci me abinda zai zai mini zai bani kariya game da jahilci ranar alkiyama qala ilmu in kai ilimi shine zai kare ka daga tabi'a ta jahilci qala fa ma yanfi anni hujjatul ilm shi kuma ilimi idan na yi shi ya za a yi kai zama matsala ya za a yi jahilci kai zama matsala na alkiyama yace kai ilimi to ya za a yi kada ilimi ya zama matsala ranar alkiyama qala al'amalu kai aiki da shi idan baka yi aiki da shi ba kamar yadda jahilci yake a matsayin matsala to haka ilimi ma matsala ranar alkiyama in baka yi aiki da shi ba وحدثنا عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر البرزعي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مطلب ابن المطلب بن الشيباني قال حدثنا إسحاق بن محمد العكي أبو يعقوب الفارقي بآمدة سنن قريني آمد قرنسوا الإمام الآمدي حدثنا محمد بن المغيرة ابن بسام الجرمي الشارزوري شما سنن قريني بشمشات الشمشات قال حدثنا عمرو بن عبد الجبار ابن حسان السنجاري عمرو بن عبد الجبار wannan ibn adi ya kawo shi a cikin abin nan littafin shi al-kamil fi du'afa ya kuma yi magana akan sa cewa hadisansa ghair mahfuza an thawr ibn yazida ar-rahbi an khalid ibn ma'adan an anas ibn malik qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليسبأكم بالعلم قالوا كيف يسبأنا به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد للعلم طالبا وللعمل تاركا حتى يأمه الموت lallai shedan yana muku sammatsi da ilimi sammatsi ban san ku Hausa garin nan bace wato yana muku shigegi ya kawata muku ilimi a matsayin wani abu da za ku yi ta nemansa kamar shi ne gaya neman kawai yana muku sammatsi sai sabai suka ce wani taya yake mana sammatsi ya ce ɗayanku ba zai gushe ba yana ta neman ilimi yana ta tara karatu amma kuma baya aiki da shi wani amali tarikan hatta ya umma hulmauti hamutu ta riske shi bai aikin komai ba kallalama ya kadima amar لا حول ولا قوة إلا بالله آه وأخبرني أبو طاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر الفقيه قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرزعي قال حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك حدثنا صالح بن عمران الدعاء قال حدثنا الحسن بن بشر عن أبيه عن سفيان الثوري عن ثوير ابن أبي فاختة أن يحيى بن جعدة يحيى بن جعدة Yahya ibn Ja'ada mai riwaya daga Ali ibn Abi Talib ba shi da ƙarfi ba da riwaya a cikin kutubu sita gaba daya don haka zaka ga cewa At-Tirmidhi bai kawo shi ba a cikin Ar-Ruwat an Ali a cikin Tahzibul Kamal haka Suwair ibn Abi Fatiha Fakhita shi ma da'ifi ne Rumiya bin Rafdi dan shi'a ne mai zagin salaf haka nan Bishr walidul Hassan a wannan isnadi Bishir ibn Sulaim al-Jabali shi ma munkarul hadith dan shi alhassan kamar da ke cikin takarib saduku ne yukhdi'u to da wannan isnadi ne wanda yake da'ifun jiddan to shine suke cewa sayyidina ali yayi huduba yake cewa ya hamalatal ilm i'malu bihi ya ku ma'abuta ilimi ku aiki da ilimin ku fa innamal alimu man amila man amila bima alim kadai wanda ake kira da suna malami shine wanda yake aiki da ilimin sa wa wafaqa ilmuhu a amaluhu ilmahu kuma ya zama iliminsa ya yi daidai da aikinsa wasa ya kunu a kawamun ya ce za a yi wasu mutane nan gaba ya hamiluna la ilma za su tara ilimi la yi jawiz tarakiyan ilimin baya wuce makogwaransu iya surutun da suke kai ala speaker ne ilimin to khalifu sariratahum alaniyatuhum sirrinsu zai saba da bayyanansu abinda suke a ɓoye daban da wanda suke faɗa mutane a fili wa yukhalifu amaluhum ilmahum aikin zai saba da iliminsu aikin da suke yi daban da ilimin da suke karantarwa yajlisuna hilakan suna zama a majalisin karatu fa yubahi ba'dhum ba'dan in su zauna aikin su kawai cika baki malam magori kenan wasa kanka da kanka ya zauna kawai aikawa da saƙonni na cika baki da kuri da labarin kanshi da falalarsa shi ma wancan ya sake aiko da yin nashi shi ma hatta ina adahum da ya babu ala jalisihi hina yajlisu ila ghairi haɗayansu ma idan ka zo kana karatu a wurinsa in ya ji labarin ka je gun wani malami abokin hamayyarsa to shikenan kun fara gaba shikenan ka sai a kore ka munafiki ne ai ya je makaranta kaza akwai ɗaliban ilimi a nan ƙasar waɗanda da haka suke asarar ilimin wasu malamai da yawa saboda suna tsoron malaminsu na ɗaya kai ya ji labarin san je gun wani malami na biyu ko abokin rigimarsa ko abokin husumarsa wani sai dai ya je ya ɓuya in yana son ya ji karatun wancan malamin ko ya ji a kaset wallahi wani sai dai ya shiga ban ɗaki a gidansa ya zauna a jikin katanga yana jiyowa daga nesa a lasifika ko matashi bata san yana ji ba wani sai dai ya je a rika susuwa ya je ya ji a ɓoye kada malamin shi ji labari don ya ji labari bala'i kawai saboda kawai malamin nan na ɗaya suna rigima da wancan malamin na biyu shike na ɗalibai sun zama cikin fitina amin wa ya da'uhu daga nan zai kore ka a makarantar shi inda kana sauraron wani ba shi ba ula'ika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah waɗannan ayyukan da suke a majalisin nan baya ɗaguwa zuwa ga Allah iyakacin su nan wajen babu wani riba a cikin sauraron irin wannan malaman babu wani riba a cikin iliminsu wa akhbarana abul qasim abdurrahman ibn muhammad ibn abdullah sarraj qala akhbarana abul hasan ahmad ibn muhammad ibn abdus al-qaraifi حدثنا عثمان بن سعيد سعيد الدارمي الامام الدارمي اخبرنا زكريا ابن نافع الفلسطيني حدثنا عباد بن عباد وهو الخواص الرملي عن ابن شوذب عن مطر مطر ابن طهمان الوراق مطر مطر الوراق مشهور mutumi ne a kasar Iraki wanda ya shahara da aikin rubuta alqur'ani wato kamar yanzu a ce kamfani na buga da tattafai Allah ya mishi baiwar rubutu mai kyau da sauran rubutu da aka sana'arsa shine yana kufe mutane alqur'ani suna biyan sa bararran bawa ne asalinsa na wani mutum mai suna Alba alba'u ibnu ahmar al-yashku shine mai gidansa matsaru ya rasu shekara ta 190 ne afon da 129 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin muslim da al-kutubul arba'a kuma mutum ne wanda yake masanin fiqhu mai zuhudu daga cikin manya-manyan ɗaliban qatada ibnu di'amata sadusi a ƙasar basra shine yake yin wannan nasiha yana cewa khairul ilmi ma nafa' mafi alkhairin ilimi shine wanda yake da amfani wa inna ma yanfa'u Allahu al-ilma yanfa'u Allahu bil ilmi man alimahu thumma amila bihi Allah yana Allah yana bayar da amfanin ilimi ne ga mutumin da ya koyi ilimi sannan yayi aiki da shi to wannan shine Allah yake mishi baiwa da samun amfanin ilimi wala yanfa'u bihi man alimahu thumma taraka wanda koye koye ilimi amma baya aiki da shi to wannan baya cin wata moriya ta ilimi babu abin da yake ci na moriyar ilimi malam ya sake cewa wannan asarin yana cikin shu'abul iman na baihaqi ya sake cewa akhbarna ahmad ibn abi ja'far al-qati'i حدثنا إسحاق بن سعد بن ابن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب عن سفيان وهو ابن عيينة قال ابن عيينة يتي إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده matsayin mutumin da yake neman ilimi kuma yake aiki da shi kawai matsayin bawa ne wanda yake da ubangida bawa raƙiƙi kuma yana yin iyayensa ya ga ya faranta wa ubangidansa da rai ya tulubu tahabbuba ilaihi yana so ya samu fuska ya samu shiga ya samu kauna a wurin ubangidansa wattaqarruba ilaihi yana so ya samu kusanci wal manzilata ya samu matsayi indahu a wurinsa li Allah ya ji da indahu shay'an yakrahu baya so mai gidan shi ya ga wani abu da yake kyama to haka mutum idan yana ilimi yana aiki da shi zai zama cewa kullum yana neman samun shiga ne a wurin Allah kullum yana neman ya samu kaunar Allah ya samu matsayi a wurin Allah ba zai gushi kuma yana hakan Allah ya so sai Allah ya cika masa bonus qala sufyan sai sufyan ya ce in ana amiltu bima a'lamu fa ana a'lamun nas yace idan ina aiki da abin da na sani to na fi kowa ilimi wa illam a'mal bima a'lamu in ko bana aiki da abin da na sani falaisa fi duniya ahadun ajhala minni duk duniya babu jahili kamar mutumin da ya san karatu bai yake da shi wannan isnadi isnadi ne sahihi insha Allah zuwa ga shi malam Sufyan ibn Uyayna قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد القاري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصفهاني قال حدثنا علي محمد بن علي بن مخلد الفرقدي حدثنا إسماعيل بن عمري للبجلي حدثنا عبد الله بن مبارك عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال قال أبو الدرداء أبو الدرداء الصحابي رضي الله عنه كيشوا من عمل بعشر ما يعمل ما يعلم علمه الله ما يجهل wanda ya iya aiki da ɗaya bisa goman karatun da ya sani sai Allah ya mishi fatahi ya sanar da shi abubuwa da yawa wanda bai sani ba abin da ke kawo buɗe a cikin ilimi shine aiki da shi eh aiki da ilimi na kawo buɗe a cikin sa wannan duk da yake isnadi ne yana da rauni saboda Isma'il ibn Amr al-Bajali dinan da'ifi ne Khalid ibn Ma'dan kuma malamai suna cewa lam yasma min Abi Darda kamar yadda al-Imam Ahmad yake faɗa wallahu a'lam malai sake cewa haddasana abu sa'id muhammad ibn musa ibn al-fadl al-sayrafi akhbarana abu al-abbas muhammad ibn yaqub al-asam haddasana harun ibn sulaiman al-asbahani haddasana abdurrahman ibn mahdi an bishr ibn mansur an thawr ibn yazid an abd al-aziz ibn dhabiyan qala yace qala al-masih alayhi salam isa al-masih yace man ta'allama wa'amila wa'allama wanda ya koyi karatu sannan ya yi aiki sannan kuma ya karantar fa za ka yi samma aziman fi malakutis sama wannan yana da girma a wurin mala'iku a sama to wannan shi ake ce ma isra'iliya ko al-musannif aure da huna riwayatan isra'iliyatan an abdulaziz ibn zubiyan wanda shi kan shi ghairu ma'aruf ne da haka asari ne isra'ili amma malamai sukan kawo shi don istinasi za ga imam ahmad ibn hanbal ya kawo shi a cikin kitabuz zuhd zair ibn harb ya kawo shi a cikin kitabul ilm abu nu'aym ya kawo shi a cikin al-hilya haka nan al-baihaqi ya kawo shi a cikin shu'abul iman daga cikin da kuma cikin al-madkhal ila sunan haka shi kan shi khatibu ya kawo shi a cikin tarikh ibn asakir ya ruwaito shi a cikin littafinsa tarihu madinati dimashka haka malam ibn abdulbari a cikin jami'u bayanin aini wa fadlihi ba tare da ya ambaci isnadinsa ba saboda haka malamai suka ambace shi ne don isti'inasi kawai akhbarani alqadi abu alqasim abu alqasim alhasan ibn muhammad ibn ahmad ibn ibrahim al-anbari fi kitabihi ila man ilayya min misr ya rubuta mun wasiqa daga misra inji shi khatibu kenan wa haddathani rafiqi fi ar-rihlati ath-thaniya Ali ibn Abdul Galib anhu yace kuma abokin tafiyata Ali ibn Abdul Galib ya ya karantar da ni wannan riwaya Ali ibn Abdul Galib wani malami ne cikin malamai kamar da baji yake cewa shaykhun thiqatun abokin tafiyar khatibu ne kala ibn Abdul Galib yace أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مسور حدثنا المقدم ابن داود آه الروعني أخبرنا علي بن معبد ابن شداد العبدي حدثنا حماد بن عبيد الله بن عمرو عن عبد الحميد بن يوسف ابن يحيى بن المختار عن الحسن قال تعلموا ما شئتم أن تعلموا duk abin da kake so ka koya je ka koya falam yujaziyakumullahu ala ilmi hatta ta'malu amma babu ladan da Allah zai baka kawai dan kayi karatu sai kayi aiki da shi fa inna sufahaa lalle su wawaye himmatuhum iya kokarin su da jajircewar su akan mene ar-riwaya tara karatu wa innal ulamaa su kuma malamai na Allah himmatuhumur riaya su kuma kula da dokokin Allah shine damu su haka su ne suke samun lada su suke samun yarda Allah قال أخبرنا أبو الفتي هلال بن محمد بن جعفر الإمام واتو الخطيب يساك كاو رواية تاني وانا مالمي ناشيتي حدثنا محمد بن حميد بن سهيل المخرمي حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن المثنى الموصلي حدثنا هذيل ابن إبراهيم الجماني هذيل ابن إبراهيم الجماني ابن هبان يا أمبتش cikin thiqat cikin kitabu thiqat yake cewa yu'tabaru hadithuhu idza rawa an thiqat amma kuma babu wani malami daga cikin malamai da ya amince da shi in banda wannan amincewa da ibn hibban yayi da shi kuma malamai kullum suna magana akan wato takatsantsan game da mutanen da za a waiwaya a duba a ga cewa ibn hibbana ya kaɗaici da amincewa da su to akan ɗauke su a matsayin majahilul hal ne ba a matsayin amintattu ba a koma littafin shekul albani tamamul minna za ka ga wannan magana insha Allah to haka nan malaminsa a nan mujashi ibn yusuf shi ma ibnu hibbana ya kawo shi amma kuma shi cewa ma yuqallibul asami wa yarfa'ul marfu wa yarfa'ul mawquf yace la yahillu katba hadisihi illa ala sabili la itiba saboda kaga anan riwayar shi wannan wato Huzail ibnu Ibrahim laysat an thiqat sannan malamin sama da su Yazid ibnu Rabi'a ad-Dimashqi shi ma Bukhari ya ce a hadisuhu manakir Nasa'i yana cewa maturuki ne da haka wannan isnadi yana da rauni kwarai an wasila ibn al-asqa allaiti qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man talaba ilman fa adrakahu wanda ya nemi ilimi kuma ya samu a atahu Allahu kiflayn min al-ajr sai Allah ya bashi lada guda biyu ladan wahalan neman ilimin da kuma ladan samun shi man talaba ilman falam yudrikhu wanda kuma ya nema bai samu ba atahu Allahu kiflan min al-ajri sai a bashi lada saɗi ɗaya fafassarahu sai ya fassara da cewa man talaba ilman fa adrakahu atahu Allahu ajra ma alima wa ajra ma amila wanda za a ba lada biyu ladan karatun da ladan aiki da karatun man talaba ilman falam yudriku atahu Allahu ajra ma alima sai a bashi shi kuma wanda bai samu ilimin ba a sa bashi ladan abin da ya sani wasa qata anhu ajra ma lam ya amal sai a cire mishi wato ladan aikin da bai yi ba wannan hadisi ne mai rauni gaskiya ko ma'anar shi ma akwai nakara a cikin ta zaka ga asalin shi yana cikin littafin musnad da Imam Darimi da Asnul Kabir na Baihaqi da kuma littafin Al-Muttafiq wal Muftariq na shi Khatib sai malam ya sake cewa babun ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة yanzu ya ga magana akan niyya niyya mun ji da magana da akan ta sai ce ga wani babi shine ambatan abin da ya dace ga malami da kuma ɗalibi su siffanta da shi a bambance su da sauran mutane ta hanyar waɗannan siffofi na halaye na mutanen kirki halaye masu daraja أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم ابن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالبصرة قال حدثنا أحمد بن عمرو ابن فهدان أخبرنا إبراهيم بن فهد إبراهيم بن فهد آه ابن حكيم البرزعي آه yana daga cikin mutanen da ake musu laƙabi da min akzabin nas a cikin riwaya ibnu adiyin ya kawo shi a cikin alkamil fi fa'in rijal yake cewa sa'iru ahadithihi manakir wa huwa muzlimul amr saboda wannan isnadi matacce ne mut daga abdullahi ibn ibrahim al-gifari wato shi ma wannan maturuki ne abdullahi ibn ibrahim al-gifari ibn abi amrin a cikin takaribu tarib an ce maturuki ne shi kuma yace daga abdullahi ibn abi bakar ibn al-munkadir wannan shi ma akwai magana a kansa al-khalili na cewa laysa hadithuhu bil qawi an ammihi muhammad ibn al-munkadir an jabir ibn abdullah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace inna allaha yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakhrahu safsafaha to isnadi da ga ifi ne amma wannan hadisin wannan matani ingantacce ne da aka ba ga Sheikh Al-Albani Malam Muhammad Nasiruddin a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 1600 da lamba 27 ya yi takharijin wannan hadisi ya tabbatar da ingancinsa ya kawo riwayoyi mabambanta da hanyoyi daban-daban annabi ya ce Allah yana son ma'alil akhlaq halaye madaukaka halaye na daraja na mutunci na sanin ya kamata halaye na alasan barka wa yakrahu safsafaha Allah yana kin safsaf shine arrade wal haqir kaskanci halaye na Allah wadare, halaye na mutanen banza, halaye na rashin daraja, wani abu wanda a cikin mutunci da cikin sanin ya kamata za a ce Allah wadare. Da abin da in ka je neman aure aka ce kana yi, ba za a baka ya ba. A raina manya, rashin sanin mutuncin mutane, zage-zage, zalunci, cutar da mutane, yawan aikin banza, wasa da ibada, cin haram, cin dukiyar marayu, ƙarya, da sauran duk abin da ka san an fara a ce wannan halin mutanen banza ne to yadda ya cikin safsaf Allah baya su to ba a so a ga wani wanda yake mu'amala da ilimi a ganshi da ɗaya daga cikin halayen nan sawa'un malami ne shi ko ɗalibi hadisin yana da shawahidu da yawa an ruwaito su a wurare daban-daban al'imamu ibnu abid duniya a cikin makarimul akhlaq ya ruwaito ibnu hibbana a cikin rawatul uqala at-tabarani a cikin al-kabir alkhara'iti a cikin makarimul akhlaqi wa ma'aliha bai haƙi a cikin shu'abul iman da sauran dai wurare malam ya sake cewa akhbarana abul qasim abdurrahman ibn muhammad ibn abdullah as-sarraj an-naysaburi حدثنا احمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي حدثنا محمد بن سعيد الدارمي حدثنا الكعنبي قال حدثنا خالد بن الياس خالد بن الياس رجل متروك an Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Usman shi ma da'ifi ne fi da'af an Fatima bintul Husayn an al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna Allah yuhibbu ma'ali al-akhlaqi wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha Allah yana son halayen mutanen kirki yana kuma kin halayen banza wannan ma wato shahidi ne ga wancan da ake hada su yana cikin littafin Ad-Dulabi Ad-Duriyat Tahira da Ibn Adi a cikin Al-Kamil da Tabarani a cikin Al-Kabir da Khatibu a cikin Talkhisul Mutashabi duka ta wannan hanya zuwa ga Khalid ibn Ilyas din da wasun su Malam ya sake cewa akhbarana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Ahmad ibn Bashar An-Naisaburi wannan malami ne kuma mawaki mawaƙin sarki al-mu'tasim haji wani iri ko Allah kuma malami ne ga karatu malamin su khatibu amma kuma mawaƙi ne Allah ya kyauta akhbarana Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Hammawiya al-Askari akhbarana Buhlul ibn Ishaq al-Ambari Buhlul ibn Ishaq al-Ambari wannan malamin su Ibn Adi ne da su Ismaili alƙalin garin Ambar ne kuma limamin Juma'a ya rasu 298 shine yake ba su labari ce akhbarna Ibrahim ibn Hamza akhbarna Abdul Aziz wa akhbarna Abu al-Faraj wal Sabai Isnadini Ahmad ibn Umara ibn Usmana al-Qudai akhbarna Abu Muhammad Ja'far ibn Muhammad ibn Nusair al-Khuldi أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق أخبرنا محمد بن إسحاق السحني ابن حرب كان اللؤلؤي أبو عبد الله اللؤلؤي حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق نبي يتشي كدي أن أيكونني كما كاتشي wato primary responsibility ko primary goal ɗin da yasa annabi Allah ya aiko shi don ya cika halaye na gari annabawa da suka zo sun zo da halaye na gari iri daban-daban abubuwan da Allah yake so a yi hali na gari na farko shine tauhidi mu kiyaye wannan an ka an ce hali na gari ka fara tunanin zama da makwabta lafiya zama da iyaye lafiya da hali na gari amma na lamba ta ɗaya shine tauhidi to sanan komai ya biyo baya to annabawa sun zo da shi wani annabin ya kawo duk annabawa sun kawo tauhidi anabudullah wa sallu ko to wani kuma annabin ya kawo kaza wani ya kawo kaza wani annabi Isa ya kawo zudu annabi Musa ya kawo jihadi annabi wani ya kawo kyauta annabi Sulaimana ya kawo sarauta irin ta adalci kowa ya zo da abubuwa daban-daban shi kuma annabi sai ya zo kamar da ke cikamakin su sai kuma ya cike duka wannan ɗabi'u babu wata ɗabi'a ta gari sai da zama annabi ya karantar da ita babu wata ɗabi'a ta gari sai da zama yayi aiki da ita dan mutane su gani to shine ittimamu salihil akhlaq qala buhulul wancan buhulul ibnu ishaqa a riwaya sai ce me yakon salihal akhlaq sai ce mahasinal akhlaqi wannan isnadi isnadi ne sahihi hadisin yana cikin littafin musnad imam ahmad ibn hanbal da at-tarikhul kabir da kuma al'adabul mufrad kilahuma lil imami abi abdullahi bukhari haka ibn abid duniya a cikin mahasin akhlaq haka ibn sadin a cikin tabaqat haka bazzar a cikin musnadinsa abu ja'far tahawi a cikin mushril athar kharaiti da wane ne da wane ne duk sarwaito shi mabambantan malamai haka suka rawaito shi wa haddasana ahmad ibn ali ibn yazdad al-qari haddasana عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي حدثنا إسماعيل بن عمرو حدثنا شريك وحفص بن غياس عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال قال أم قال عمر بن الخطاب تعلموا العلم عمر يتشي كوكوي علم وتعلموا للعلم السكينة كوكوي كما نسوا دين علمي walle hilma ta wasali ƙasa da kuma dattaku na ilimi wata wada uliman tu'allimuna ku yi kuma tawalu'u ga ɗalibanku tu'allimuna da ke koya musu wata wada uliman ta'allamuna ta ta'allamuna kenan minhu da malamai da ɗalibai duka kuma su tawalu'u wala takunu jababiratal ulama kada ku zama jabbarawa cikin malamai malamai masu girman kai masu jiji da kai wanda kowa bai isa ba malami ba a isa nika mai hannu ba in an gaishe shi baya amsawa in ma ya aike ka bai zai ce maka na gode ba wani ma ka girme shi ba amma sai dinga kiranka da suna aka gatsai ce sabitu tashi daga nan wajen to wannan ba halin malamai ne na kwarai ba eh kar ka koyi irin wannan halin kamar yadda muka ji a ta an ce in an karanta tarihin malamai aka ji wani hali wanda ba mai kyau ba a koyi da shi to ana so malami ya zama ya da tawalu ga ɗalibansa da tawalu ga malamansa da kuma tawalu ga sa'anninsa tawalu siffa ce da'ima ga harkar ilimi fala yaqumu ilmukum bi jahalihim bi jahalikum ko kar ya zama in kuka zama malamai jababira sai ya zama ilminku ya tashi ya bar jahilcin domin ɗabi'ar da kuke ina za ta sa ku zama jahilai za ta zama mutane ba za su yarda da cewa ku malamai bane ɗalib a halayenku irin na jahilai ne don haka kallon jahilai za su dinga muku wannan magana ce mauqufiya daga sayyidina Umar dan Khattab Allah ubangiji ya kara masa yadda duk da isnadinta isnadi ne ita ma wanda yake mai rauni amma dai magana ce mai hikima kuma a bar koyi al'ajurri ya fitar da ita a cikin akhlaqu hamalatul qur'an kaji abin da ake cewa ka koyi ilimi kuma ka koyi natsuwa da dattaku irin na ilimi kuma ka koyi tawalu'u ga na sama da kai da na ƙasa da kai kar ka zama cikin malamai masu ɗagawa da jadderanci waɗanda jahilcin suke koran iliminsu Allah ya kyauta yana ganin bari mu dakata a nan kada baya ya fara warware gaban ko sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah